sa Muhammadu Kabir al-Asghar mu dai anan al-Akbar Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi tsakani da Allah karatu yayi karatu mun gode ma Allah da ya azurta mu da wani yanayi na ci gaba a zamanance yanzu wannan karatun gashi nan ana dauka kuma ana sakin shi ba iya waɗanda suke nan kila iya waɗannan da suke nan su zamba su wuce kashi ɗaya bisa ɗari na waɗanda za su amfana da wannan karatu domin karatu ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya ji shi malam ya yi mana bayani ya ɗauko ayar dalilin saukarta da bayanin malamai a kanta da kuma fikihu da fawa'id da durus da ya kamata a ɗauka a ƙarƙashinta wanda a ƙarshe idan muka kalla wannan al'amari da ke yawo a gari a yanzu na maganan kai hari ɗin nan to sai mu ga ashe an sauka ne ma a turba gaba ɗaya shi ya sama har labari ya fita ya bazu har aka sa ma wasu damuwa aka sa wasu a cikin tashin hankali na ba gaira ba dalili kuma abin da zai tabbatar maka da hakan waɗanda suke can a ƙauye suna noma suna gona ba masu da wayar ba su jin rediyo ba su san komai ba suna na hankalin safanci ba abin da ya dame su kuma har abin ya zo cikin ikon Allah ya kwaranye ba su sani ba bare abin ya tada hankalinsu saboda haka ‘yan uwa mu kula kwarai da gaske da bakunanmu da hannayenmu ka san me za ka faɗa in kuma rubutu ne yanzu zamani na social media ka san me za ka rubuta duk abin da ka faɗa za a tambaye ka a kai hakanan abin da ka rubuta shi ma za a tambaye ka a kai wa ma min katibin illa sayafna wa yubki dahru ma katabat yadahu ba wani mai rubutu face shi mai rubutun zai wuce amma kuma in dai duniya na nan rubutun yana nan musamman wannan da ake yin shi a facebook din nan idan ka rubuta alkhairi ne to abin da zai faru shekara mai zuwa a daidai wannan lokacin sai kaga an sake dawo da shi idan ma sharri mutum ya rubuta to shekara mai zuwa a daidai wannan lokacin ba ruwan facebook da cewa kai kana raye ko ka mutu abinda ka rubuta ko video din da ka dauka ka saki a wannan lokacin za a dawo da shi fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu karka yadda ka rubuta wani abu face abinda a ranar tashi alkiyama in aka nuna maka aka ce kai ka rubuta wannan za ka ji daɗi kai farin ciki Allah ya shiryar da mu ya datar da mu malam ya yi shimfiɗa sosai da sharar fage ya taɓa maudu'in kai tsaye sannan kuma ya bar fagen ga malamai wanda za su ce mana wani abu akan wannan maudu'in wanda shi ne yake yawo a waɗannan kwanaki Allah ya azurta mu a wannan majalisin da samun manya-manyan baki manya-manyan malamai akwai alhaji kabiru sani mai mai daga nan locust akwai malam mu'az dikko shugaba na majalisar malamai na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na wannan yanki yankin kudu sannan akwai a sheikh ahmad tijjani shi ma na nan locust akwai malam abdullahi akida na wannan masallaci na wannan unguwa na locust akwai dr ridwan sheikh usman shi ma dai locust din akwai dr khidir ibrahim kaura shi kaura ne namu ne akwai alhaji haruna kabir alhaji sabo dogara shi ma nan low cost akwai malam bashir yahya shi ma nan low cost akwai dr yunusa nan low cost akwai sakataren majalisar malamai na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na karamar hukumar zaria Sheikh Falhat Muhammad Bello dukan su mune musu barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya sa wannan sa'ayi a cikin mizani na kyawawan ayyuka insha Allah yanzu zan mika abin magana zuwa ga mai karatunmu na gaba shine addoktor Muhammad Arrabi'a Basawa Allah madaukakin sarki ya maka jagora ya maka tawfiki alam zai tattauna mana insha Allah bismillah akramaka Allah yake tafa insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته domin ma yan uwa barka da haduwa a wannan taro mai albarka wanda aka tattauna muhimmin al'amari da ke da alaka da kowane bangare na rayuwar musulmi aƙidar mu za ta tsira muka yi aiki da abin da aka karanta mana ko aka ja hankalinmu zuwa gare shi kuma ayyukanmu na ibada su ma za su dawo su hau turba Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi kusan prob ya ɗauke duka abubuwan da nike tunanin zan dan fada to sai dai a ɗan tsintsintan a ga me za a iya waiwayawa a kai sai kuma ƙarshe a bayar da shawara ko wasu wasaya don mu koma turbar da ta kamata a ce mun koma saɓanin yadda muke ta tafiya yanzu a watse kamar babu jagora babu dattijo babu malami kai hatta ma masu kuɗin su ma ba su ƙarfin tattalin arziki wani ƙarfi ne da bai gaza na sarauta ba da za ta ce a yi nan a yi amma za ga yanzu ba haka ba ne to sai ya zama na gamu mu musulman ne amma mun zama kamar wasu dabbobi a daji ba makiyayi duk wanda ya rabo ya zai ɗiba raban shi kura ta ci damisa ta ci miyagun dabbobin daji su gama da mu to in muka ɗauki irin wannan darussa na abin da ke cikin wannan aya to lallai za mu iya dawowa turbar da ta kamata mu dawo to a gurguje abu na farko da zan ɗan duba akan ayar wani salo da aka yi amfani da shi a ciki wanda zai ya kamata mutum ya hararo to al'amarin da mala ya tattauna mana al'amari ne da na ɗaya yana yawan faruwa na biyu al'amari ne da lallai akwai bukatuwa mai tsanani ta mu dawo mu ga cewa mun yi aiki da ita wannan aya wato a salo na alƙur'ani akwai wasu kalmomi guda biyu da ƙur'ani na yawan aiki da su wani lokaci aya ɗaya ma sai a haɗa maka wuraren kalmomin guda biyu amma ma'anar ta iya fita kowace ta ɗauki ma'anarta shine kalmar da aka buɗe ita wannan ayar da ita bayan ka cire wawun wadda za ta zama ko atsafin abin da ya gabata ko dai wani hukunci irin wannan Allah ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi me yasa yi amfani da idza bai amfani da in ba saboda ita idan ana amfani da ita ne cikin al'amarin da yake yawan maimaituwa kuma al'amarin da wani abu na shakku ko kokonto bai raba shi tabbataccen abu to sai ga an sa mashi iza ko mai yawan faruwa sai a sa mashi iza amma abinda ba ko da yaushe yake faruwa ba kai hatta ma abinda kwata-kwata ba zai faru ba to sai a sa mashi in akwai ayoyi da zaka ga an hada maka duka guda biyu ya ayyuhal ladina amanu a suratul maida da aka zo maganar alwala sai aka ce idza qumtum ila salati aka sa idza saboda ba zai yi kai sallah ba sai kayi alwala amma da aka gama kawo maka rukunnan alwala sai aka zo maganar kuma to idan baka da tsarki fa ba a ce wa idza kuntum junuban ba daga cewa in kuntum junuba saboda shi dan kadan ne kaga hikima ce haka ayar ta yi magana akan wasiya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut sai aka sa idza in taraka khairan alwasiya ba ce idza taraka ba dole mu mutu amma ba dole bane mun zo mutuwa mu bar abin da za a yi wasiya da shi ai wani ma ka kyale shi kawai ya ma mutun ya huta to me zai rubuta na wasiya ya dai mutum a huta ne ko kuma ya huta ko kowa ya huta ko to kaga annan an yi amfani da kalmar iza ana tabbatar maka da cewa tun daga farkon rayuwar dan adam zai ta haduwa da waɗannan ababe guda biyu kamar yadda prof ya faɗa kuma ka duba sai aka zo wa iza ja'ahum amrun nakira kuma a siyaki na shar'i to komai kankantar al'amarin komai kankantar shi ko al'amarin iyalanka to akwai kila wanda za ka yi shawara da shi ko kana da bukatar kai dogon tunani har ka dau mataki nan take balantana al'amarin da ya shafi anguwa balantana wanda ya shafi gari balantana wanda ya shafi al'amura da yawa an kawo maganar al'amnu an kuma kawo maganar alhauf abubuwa ne guda biyu da ake jaraba mu da su zaman lafiyar jarabawa ce kamar da lafiyar ma jarabawa ce rashin lafiyar da rashin zaman lafiyar duka jarabawa ce to idan muka samu irin haka ga shawarwari malam ya bayar ga mafitunan an ji daga bakunan malamai me ya kamata mu yi mu shiru ba kowannen mu zai iya tsoma baki ba kuma za ga a rayuwar mu ta wasu al'amura na yau da kullum muna dabbaka wannan aya za ga yanzu zai wahala mutum matar shi ko mahaifin shi bai da lafiya yana ɗauko shi sai ya wuce da shi babban gidan abinci a Zariya. ba zai kai shi ba asibiti zai kai shi to ba fa ayar ce ta ce ba kuma ayar ce ta ce amma dai shi ko ba ayar hankalin shi ya isa ya sa ba gidan abinci za a kai baba ba kamar yadda ranar ɗaura auren ɗanka ba za ka kwashi mutane cin abinci ba ka kai su emergency a ce lafiya ka ce ku gaida marasa lafiya akwai lada maganar da ka faɗa haka take amma ka buga to me yasa a hankalci a wa'ancan mu'amalolin muke kokarin mu tsabbaka ayar amma kuma in mun zo abin da ya shafi na addini da makomar mu ba ma tsabbaka ayar sai ga kowa ya zama masani kowa ya zama gwani mun aje hatta maganar hankali shi yasa suke cewa mutane kala uku ne in ka lura yanzu kashin farko ‘yan kaɗan ne suna cewa annasu salasatu akwai ukala ko akai akwai mai hankali to sannan bayan shi sai kuma gairu akai bayan gairu akai sannan majnun suna ka mahaukaci daban mara hankali daban su suka fi yawa a mutane yanzu kafin ka samo mahaukaci a nan anguwar za ka daɗe to yadda za in baka yi sa'a ba yadda zaka sha wuya kafin ka samu mara hankali a mahaukaci don ba isa ba haka zaka sha wuya kafin ka samu mai hankali amma marasa hankali a wannan za su cika maka masallatai za su cika ɗakin sai da littafai za su yi waye kaga dai kafirai gaba ɗayan su ba su da hankali marasa hankali ne to a cikin mu ma akwai marasa hankali duk wanda bai aiki da wannan arishi ya zama gairu akai wa qalu law kunna nasma'u arna da suka ga wutar ta zo gadan-gadan za su shiga uzurinsu shi ne ya Allah ai da mun ji abin da aka yi wa'azin da shi auna a ƙilu tunda sun san sun ji bari su yi adabi ƙila in uzurin farkon bai shiga ba na biyun a kalla auna a ƙilu ta gaba su ce su mahaukata ba ne suna da hankalin ne ba su da shi don an ce mara hankali ba wai kuma an ɗauke mashi alƙalami ba ne shi Allah ko ita shari'a ba ta ɗauke wa mara hankali alƙalami ba, mahaukaci aka ɗauke wa alƙalami. Da haka ya kamata mu dawo adadin masu hankali mu yawaita shi. Da haka wannan darasi da malaye ba mu da bita da aka yi ko ilmoma da aka fito mana cikin wannan ayar akwai buƙatuwar ko lalura ta tilas mu dawo mu gina rayuwarmu a kai waɗancan ababe da suka bijiro na kawo hari da sauransu. to insha Allah zaka ga mun iya rayuwa da su yadda ya kamata na tabbatar da injiniya zo zai wasu maganganu akai za ga mutane sun rude kwarai da gaske ni mai daki na sai da aka kusan sati ma ta san alaji in wai wai suka tun rike cewa an ce za a kawo hari nace zan maki bayani zan maki bayani ko ne mata bayani kila ita sai hankalinta ya tashi ni kuma ina ta cin abinci na ɗayan biyu ne ko dai kila ba za a kawo ba kila kuma za a kawo kuma in mutu to kuma in dai ajalin na nan idan harin bai kashe ka ba wani daddaɗan abincin da ka ci a ranar zai zama ajalinka in dai ranar ita ce ranar wucewa to babu daga kafa haka da ga a social media yadda wani naga ya fito yake cewa kowane malami ya rabu da wayar shi ya canza sim ya daina kwana a inda aka san shi saboda za a yi tracking ɗinsu za a turo drum da makami za a kashe shi a kashe makotan shi kuma shi yana faɗa imanin wata sa ba to kaga duka sharri ne da rashin tsabbaka wannan ayar to a gurguje abin da zan dan an karar da mu akai shine masu hikima suna cewa in ka lura da aka tashi maka kunni sai aka yi maka guda biyu amma da aka tashi yin baki sai aka yi daya wato akwai darasi a wurin so ake abinda zaka ji ya ninninka abinda zaka faɗa yawa to anan ne hankalin ke zuwa amma duk wanda abinda yake ji daidai da abinda yake faɗa gairu aqil ne shi yasa an ba mu kunni biyu zaka ji abubuwa da yawa shi yasa wani mai hikima yake cewa zaka ji al'amura da yawa to kafin ka faɗa akwai matakai da ake so ka bi duk maganar da ka ji ko ka karanto to sai ka tsaya ka tantance tana da kyau ko ba ta da kyau bayan ka tantance eh wannan maganar haka take to sai ka je mataki na uku sannan sai ka yadda ba duk wata magana ta gaskiya bace za ka yadda ba dora muka ba sai ka ce to eh ita wannan duk da ta tabbata wanda ya faɗan ya yi bincike to wannan ka yadda misali yanzu ka ji maganganu 100 to sai ka tantance 40 sai ka yadda da 20 to a ashirin ɗin kuma sai ka sake zama ka nazarta su sai ka samu natsuwa da guda biyar to idan ka samu natsuwa da guda biyar wanda kana da tabbas da za a ce maka ko lahira an aka tsaye da kai kana ga za ka sha to sai ka ba da labarin guda ɗaya kuɗin kuma ba don abinci kawai aka yi ciki ba don irin waɗannan al'amuran ne kowane ma'ana yana da abubuwan da ba za ka iya faɗa ma kowa ba to wannan abubuwan sai ka rika saka su a ciki to da ka ba za ka je ka faɗa ma wani ba ko kuma ka je ka ka yada to sannan masu hikima kuma suna cewa abu na biyu kai dan adam ana so ne ka zama kamar calculator wannan na'urar da muke lissafi da ita ana sa mata wani abu dan batar haka zaka iya kirga trillion da ita rannan kana cikin danna sai kaga tayi kasa wai me yasa a kudin da ta kirga bata cire na batar ba kila zaka iya cewa ai saboda ita ba ta da hankali sai ka ce to tafi wasu mutanen kuwa dan in wani mutumin ne zai diba na batar amma ita sai dai kaga tana wani dishi dishi tana dan maka alam to sai ka gano eh ba batar kana dan sa mata na naira 50 bayan ta kirga trillion to sai kuma ga ta dawo tangaran sai ku yi watanni to kai ma haka ake so ka zama za ka yi ta ji za ka yi ta karantawa za ka yi ta gani to amma in ka zo faɗi za ka ga ɗan kaɗan ne za ka faɗi yanzu misali na tabbatar da za a tambayi prof cewa wannan muhadarar da ya gabatar a minti hamsin bitar awa nawa ya yi ya karanto abin da da za a ba shi dama zai iya awa goma sha biyu yana faɗi to amma abin da zai faɗa a cikin awa sha biyun shine ya tantance na minti hamsin ɗin kaga kenan ba duk abin da ka karanto zaka faɗa ba sannan ba duk abin da ka ji zaka tabbatar ba ko ka yadda ko ka samu natsuwa da shi ko ka karar balantana har ka je ka dora a social media wanda zai ci gaba da bin mutum don mutum ya kiyaye wa'annan abubuwan to insha Allah zaka ga ya ci nasara abu na uku cikin bayanan da malam yayi wannan ɗabi'ar ta yada duk abin da muka ji siffa ce ta munafukai dalili na farko da ya kawo na saukar ayar su munafukan ne to kaga yanzu munafikan na da yawa kenan kowa ya dauki ragama ta zaman shi wani dan jarida mai yada labarai mai tantance abubuwa ba tare da tabbas ba malamai da yawa an sha yada sirrinsu ni ma an taba kira na ina kwance ranan kuma ranan ma na fi jin dadi dadi saboda yana da kayan aiki wani ya kira ni malam cikin dai sanyin murya sai ji na daga sai ce ai wayan yada na warsu na ce man sharing har yanzu ya ƙi amma ce a facebook aka sa nima na rasu na ce ba mamaki amma dai gani dai lafiya ta kuma lau akwai wanda ya yaɗa mahaifina ya rasu har wasu sun zo ba sawa ni ban ma sani ba sun taho janaza wani sai da ya zo wani bakin hanya sai wani ya kira shi ce kana yana ce gani zan shiga anguwar ya ce ka dawo ƙarya ne to sai bayan ya koma sannan sai aka kira ni ake faɗa ma to wani ne wai ashe ya samu labarin ne bai gama karantawa ba sai ga sunana ya ratso to kawai sai ya ce mahaifina ne sai daga baya da ya koma ya karanta to ka duba da ya aiki da wannan ayar da ya zauna lafiya ko ka karanta ma to akwai labarin da shi yasa kakannin mu za ga ba karatu suka yi ba amma suka ce ba a fadar rasuwar uwar sarki in mahaifiyar sarki ta rasu ba a faɗi ka ce na ga mutane na taruwa a can wajen sai ka ce an yi rasuwa ne kar ka ce uwar sarki ta rasu za ka iya zuwa da indijin ya isa hannu zai ce da alama to daɗi kake ji ko to da aka dai ka ce lalle an yi rasuwa a can wajen da alamun manyan mutane ne Allah ya masa rahama sai abin ya kwasu sosai sai ka ce ai na sani uwar sarki ba a cewa ta rasu sai dai ka ce an yi rasuwa a can layin to kaga siffa ce ta munafukai to sannan masu da'awa abu na hudu kenan galiban suna da kurakurai a wannan fagen kamar yadda Prof ya faɗa suna biye wa shedan da zamar da su da yake yi al-imam ibnu al-qayyim a cikin littafin shi bada'iul fawaid ya kawo su matakai guda bakwai da shedan ke halakar da dan adam in ya gwada shida na ɗaya zuwa na shida bai nasara a kanka ba zai jaraba na bakwai na bakwai ko kai waye zai ɗiba raban shi to mataki na shida in ka duba shine takadimul muhimmi alal aham shi malami mai karantarwa akwai inda fa fassara kawai ake bukata kai ka fassara ka karanta bakin larabcin ka fassara ka wuce za ga yadda malaman zaure ke yi in kana gaban su sai kai sun karanto maka a karanta akadari a karanta al'ashmawi a zo iziya da risala ko ina akwai wanda yake yin wurin sai ka ji tukka da walwala kusan guda hudu in ka tambaye shi wane ne zai ce a ci gaba da karatu e za a zo ranar da zaka gano inda aka dara to wani malamin iya matakin shi kenan ba a dora maka nauyin kai istinbati ba ba ka a ciki ka karantar da su to amma zaka kamar yadda furbe ya faɗa an yaɗa abin nan sosan gaske an ta tambayoyi an ta fatawoyi an rikita mata da waɗanda suke rudaddu da cewa ga abin da ke faruwa ƙasar za a kawo hari kuma ka san fa shi mutumin nan in ya faɗa magana fa ba fa ya canzawa ai tarihi ya nuna bai taba cewa zai yi ba sai yayi kuma ƙarya ne tunda aka yi America ba ai mai maganar ƙarya irin mutumin nan ba ka je ka duba Trump's misleading statement a tenuwar shi ta farko sai da yayi maganganun da ya faɗa da cika baki da izza fiye da yadda ya namu kuma bai cika ba a shekara hudu kawai sai da ya misleading statement guda dubu talatin da ɗari biyar da saba'in da uku yanzu daga hawan shi zuwa yanzu ya yi dubu goma sha namu ya shiga cikin lissafi ya taɓa cewa a cikin 'yan jarida ya ce gobe cikin satin nan zai share gaza bayan kwana biyu sai aka zo 'yan jarida ke carin kai daɗe ina labarin share gaza ya ce wa ya faɗa ya ce a ranka ya daɗe kai ka faɗa ya ce wato ni na faɗa kawai aka yi dare aka wuce so da aka ƙariya dai a wajen shi ba ƙaramin abu bane zai yi ta so da aka bai kamata ga mutum ya zama yana gabatar da muhimmu alal aham kai mai karantarwa meye mafi muhimmanci a wajenka idan wannan abin na cikin mafi muhimmanci to sai ka zama ka shiga ulul amr sai ka ce wani abu cikin hikima da a ce lokacin da abin ya zo kowa ya gum a bar kwaya biyu uku hudu biyar ko goma su fito su yi magana a madadinmu da shi kenan mun samu sauki kiristoci da sauran kafirai ko wanda ba su ma da tsarin wani addini daga irin wannan suke yi suna da sabani tasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta amma ka dubi da suke magana da yawu daya yadda suke cin gajiyar gwamnatin da ƙuri'un suka kafa kana kallo roman na wajen su kuma mu an ga muna tafiya ne a karkace nan wannan yayi nan wannan yayi nan wani sadda ya ji wani ya yadda sannan shi kuma zai ce bai yadda ba to sannan akwai buƙatuwar mutum ya zama ba ko ina ma zai zauna ya ɗauki labari ba Allah maɗaukin sarki ya ba mu ƙa'ida wa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadithin ghairi in ka ga wasu na irin wannan hirar kwata-kwata bai kamata ka saurara ba to amma babbar matsalar mu shine kamar ba mu da manufa a rayuwa kowannen mu yana da tasiri da gudunmawar da zai bayar a cikin al'umma kai dan adam ne to akwai gudunmawar da zaka bayar wanda waninka da kake ga yana saman ka ba zai iya bayarwa ba ai shi Allah ce mun girmama dan adam mun girmama dan adam za ga wani bai primary ba amma ba ƙaramar ni'ima ba ce da Allah ya hana ya firamara, ila radda za a sa shi mahaifin shi ya rasu, da sati ya zagayo mahaifiyar ta rasu, da sati ya zagayo babban yayan shi ya gudu, aka kai shi koyon faci. Yanzu da ba wannan jahilin, da ba inda za ka yi faci a garinku, kaga yana da amfani, ka je fizar ka gani, graduate nawa ne? Ni da inda kai waya fizar ba zan ba graduate ba. Galibin wani yi manuwa da zai ɗauko yana buɗe maka, kafin ka ankara ya hada maka negative da positive ka ci inji amma wancin da ake cewa jahilin wani in ya dan shinshina haka sai ya gane wani dayin ne ya kone ya akan ya gane da shinshinawa wani karkarram na bani adam to duk yadda ka samu kanka akwai gudunmuwar da zaka bayar ka bar wannan bayanan su je ga wanda ya kamata yi kai kuma ka ga me zaka yi wa addini me zaka yi wa al'umma me zaka yi na haɓaka tattalin arzikinka kai kanka amma za ga an hau social media mutum sai ya yi comment sai ya yi shaharin sai ya yi waye wani kullum ya ɗora wa kanshi wanda za a yi ta tambayar ka ranar lahira daga ina me gaskiyar abin kuma ba za ka iya amsawa ba amma da za ka samu sai ka ce to kana da hazaƙa bari ka fassara wani littafi kana da hazaƙa ta wata juya naira ta zama naira biyu bari ka yi haka tattala zakinka ya haɓaka ka taimaki al'umma ka taimaki addini ka samu kwari da kafuwa a harkar tattalin arziki duk da ya fi maka alkhairi sai ka koma waya yar karama da za a kira ka shikenan ko kuma ka sa ma kanka ka'ida ta waya cewa a sati so biyu za ka duba facebook kuma minti talatin in ka duba ka ga me aka yi sai ka sake kashewa sai wani satin ko kuma sai bayan wasu waɗansu kwanakin in mutum ya kiyaye in muka kiyaye haka to insha Allah za ka ga an ɗauki mataki to daga ƙarshe akwai shawarwari da zan bayar na ɗaya ya kamata mu fahimci cewa waɗannan yahudawa ba za mu yi mamaki ba in sun ce za su kawo hari a in sun ce ba za su kawo ba ne ya kamata mu yi mamaki walantar ba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in safa'u iyakafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfuru duk sun san ƙarya suke ci wancan kagen da yayi to amma kuma dai a ciki zai iya ɗibar raban shi to kaga irin wannan ayoyin suna nan da yawa la yarqubuna fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma yanzu aje ayi alƙawari a rubuce rajejeniya ba sa kiyaye alƙawari ba sa kiyaye zumunci abu na biyu akwai buƙatuwar su malam da sauran jagorori a ɗauki wani saloma da da koriya ta ɗauka koriya ta kudu ka koriya ta kudu ba wannan social media ba su yadda ba gidan tv ma na gwamnati kawai za ka kalla ko ba a ce ya tawaye haƙƙin bil'adama ba saboda ya tsayu da kanshi ina ga saboda yana da nukiliya yanzu kwallo ce ma ya yadda an matsa mashi yan matasan garin kasar na so su kalla kwallo ya kawo ka'idoji ya ce duk rubutun da za a rika nunawa kwallon dole a mai da shi da yaren koriya a san me yake yi sannan kwallon ko ta kai awa ɗaya da rabi a yadda aka yi ta a asali to dole a dawo da ita ta awa daya sannan bai yadda a kalli live ba sai an gama an yi editing an yi kaza an yi kaza sannan akwai mutanen da bai yadda a rika nuna su a kwallon ba in an nuno su a kwallon to in an zo za a nuna wa 'yan kasar a bata fuska aka yi fito da ka'idojin da kamar ya bayar ne kuma ya karbe sannan da yunkurin da naga ana naji ana cewa akwai yunkuri da su kansu kamfanin Facebook suna so su yi ni na ga zai bada fa'ida sun ce yanzu duk wanda zai bude shafi dan yada wani abu sai ka kawo takaddar sheda ta ilimi da take nuna kai kwararre ne a filin shafin lafiya ka bude sai ka yi rijista da takaddun makarantarka kuma sun yi verifying shafi ne na malami zai gabatar da takaddun shi na ilimi da suka nuna ya cancanci ya amfani da shafin a matsayin shafi na yada addini shafi ne na wasanni sai ka kawo shaidar kaje ila brazil ko jamus ko manchester ko sun baka horo na kai dan kwallo ne hissan wa ma'anar to kila da za a yi haka zai taimaka sai a kawar da da da damuwar a rage yawan shafukan da basu kamata ba ko kuma gwamnatin mu ta yi yadda koriyan ta yi a zauna da masana a tantance ga shafin da ya kamata a bari ga shafin da bai kamata a bari ba ko kuma su kamfanin su daina bada kuɗi kawai su daina bada kuɗi ai wannan kuɗin ya sa ana yi za a ga mutu ya fito ya ce to ai shi yana son abinda mutane suke so shi zai sa kawai da abinda mutane ke so shi zai yada shi zai fada shi zai haska shi zai komai to in ya san babu kokobo zai dawo ya shiga taitayin shi to sannan abu na gaba akwai bukatuwar a rubuta ladubban amfani da wannan wayar yanzu in ka zo ka ce ma wani flashin ba kyau kamar yadda bakar abdullahi abu zaid ko Allah ya mashi rahama ya rubuta a cikin littafin shi adabul hatim wani sai tana baki ga na dubban fassalannu ga su ɓaro-ɓaro sama da shekara ashirin ko kusan talatin amma ne yana da wayar shi bai san ma na dubban wayar ba zai ma wannan flashin zai ma waye ko kuma kawai kana da wani sai ga wani ya saka ka a wani group ba ladabi ba ne kwata-kwata duk wanda za ka sa a group sai ka kira shi ka tambaye shi muna da group da muka buɗe ko da za mu buɗe muna so mu sa ka duk tambayar da zai maka ta kwakwaf sai ka amsa sai ya ba da izini ya ƙarshe cewa to aje a sa ni yanzu kawai ka kana da abin nan sai yanzu kawai wani ya sa maka ya sa ka a cikin wani gurub ahlullah ka fita ya ce kai ba ahlullah ba ne ko ahbabur rasul kana fita wata rana ka ji ka ala speaker wasu ma an sa su a gurub na ahbabur rasul fita suke yi kuma kai ka fara laifi sai ka kira shi ka tambaye shi to akwai buƙatar kamar irin wancan littafi na Bakar Allah Abu Zaid Allah ya mashi rahama a ta fassara shi ko a ƙaro waɗansu ladubban ma ladubban amfani da social media a tantance a yaɗa su da Hausan ne ko da Larabci ko da Turanci ko da Yarabanci su shiga cikin mutane aƙalla abin ya zama hujjatun alal mar'i ila inda bai sani ba to yanzu ya riga ya san waɗannan abubuwan abu na gaba a samar da hukunce-hukunce da dokoki masu tsauri waɗanda za su taimaka wajen ganin a rika ɗaukar mataki ga masu yada irin wayancan ababe mu al'umma wanda ya zo yada irin waɗannan abubuwan mai ta rikotin ɗin ɗin shi sai mu rika gurub ɗin ko mu rika shafin gaba ɗaya ko kuma wa juna wasiya a daina following ɗin shi da aje ai ta janyewa yana da miliyan ɗaya kawai dare guda yana farkawa sai ga saura mutum 45 wani ya ga kafi ta kai kana hada ƙarya ne don aka yi haka ya ji amma wani wancan ma ya ji amma wani to kila zai iya dawowa sai ya shiga taitayin shi sannan malamai kowa ya tsaya a fagen shi babu mutumin da aka tara mashi kowace irin baiwa kowa akwai inda ya kware akwai inda ya kamata yayi bayani wa fauka kulli dhi ilmin alim to a tsaya akan haka kai malami ne a fagenka amma a samanka akwai wanda ya fika in wata matsalar ta zo ka kira shi ka nemi cewa to malam ku ya kamata ku yi magana sai a faɗa mishi to ku fito ku yi magana gashi gashi gashi kila a wajen mu akwai kaza inda misalai ka bashi misalai kuma na tabbas don an mutum ya haka zai zama ya, ya, ya, ya, sami, ya sami sauki to sannan idan irin wannan yanayin ya taso ya kamata kowane musulmi kamar yadda furub ya faɗa ka ji cewa ita masifa wani lokacin ita ce silar yayewar wata masifar kamar da alimamu shafi'i yake cewa so da dama in ka shiga halin kunci ka ji kuncin na karuwa to alama ce ta cewa kuncin can da kake ciki ya kusa yayewa wala rubbana zinatin yadhiqu bi halfata zar'a wa inda allahi minha al makhraju yace so da dama mutum zai shiga kunci da takura to yace ka sani akwai mafita daga wannan kuncin a wajen Allah ya ce za ka ji kunci yana ta ƙaruwan maka kana shiga takura ya ce har sai idan kuncin ya gama kewaye ka to daga nan sai a fara yaye maka Allah baya naɗa mutum da masifa so biyu inda ya faro daga nan gefen kanka ya fara tahowa in ya dawo tsakiyar kan da ya fara to ka tabbatar da cewa bushara ce za a fara yayewa to wannan ya kamata mu kalli haka abu na ƙarshe da zan ba da shawara ko zan ɗan tsokaci a kai shine wayannan ƙasashen na duniya musamman ita amerika cikakkar azzalima musamman a ƙarƙashin wannan shugaba nasu ga yanan dai an jarabci al'umma da shi hatta su ɗin ma suna kokawa to ya kamata ka ji cewa mu a matsayinmu na musulmi ba kalla muna da wasu abubuwa wanda zai fada ma ce sai ya yaƙe mu kaga in ka zama ahlus sunna ko dan sunnar zai iya yakarka domin zaga koken da suke yi da tsare-tsaren su zaga malaman sunna ne target amma malaman da suke na shi'a ne a wannan dama yana hadewa a wata tabarma guda daya mabiya ɗariƙun sufayi su ma suna haɗewa a wajen wasu abubuwa na tsare-tsare yadda wance yake kamar wani cultism cultism a ce wani ya zama Allah shi ke da shi ne alfa na omega su ma nan suna da shi to amma malaman sunna su suka fi tsole masa ido to kasancewar ka ahalin sunna kawai kasancen za ta iya yakar ka na biyu kasancewar ka musulmi a gaba ɗaya tunda suna fafatawa da Iran suna fafata da masu kaza masu kaza to kasancewar ka musulmi za a iya yakar ka kaga kenan kai ahlus sunna ni da kai muna da tudu biyu da wayancan mutane za su iya yakar mu abu na uku za su iya yakar mu saboda mu a wurin su ba mutane bane in ka karanta littafin ar-rufa'i haqiqatul yahud sun ce duk wani mutum da ka gani in dai ba ba yahude bane dabba ne aka tambaye wani bai hude to me yasa aka yi mu kaman mutum yace an yi mu mu hayawan din kamar su ne dan kada mu rika firgita ƴaƴan su kuma dan mu ji dadin yin masa hidima to da kama mu ba wai mutane bane nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu wannan ka'ida suna na akanta to ga mu bakake ga mu a Afirka wannan kawai ya isa dalili za su yake mu babban dalili kuma ko cikin manyan dalilai kasar mu da tattalin arziki ka iya cewa tattalin arzikin da ƙasar mu ke da shi yafi na su Saudiya amma ka duba yadda mutanen ke jin daɗi dan kankanin abu zaka ga an maganar triliyan ko biliyoyin kuɗi amma a haka ƙasar kullun sai dai ciwo bashi in an ciwo kuma ka rasa me akai da shi wajen ka rasa inda yake zanzarewa wani a biya shi da kauri ba tare da ya aikin da ya cancanta ba wani a bashi dan kadan ka duba yadda aka mai da ilimi a ƙasar manyan ba sa sa ‘ya'yansa a ilimi sai dai wurare masu kauri da za a ja kaya an bar mutane a bakin talauci don a ci gaba da juya su to ko don tattalin arzikin da muke da shi a ƙasar za su iya yakar mu to babban abin da ya fi dacewa shine mu je mu aiki da wasiya umarni da ke cikin waccan aya to za ga duk waɗannan ababen tsoron mun samu kubuta daga gare su mun sami mafita ba tare da mun fuskanci kowace irin matsala ba Allah madaukin sarki ya samu dace ya kare mu daga sharrin makirai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah
to Muhammadu ba ka batawa Allah madaukakin sarki ya saka da alheri dakta ya ƙara mana fashin baki da kuma warware duwan kulli abubuwan da prof ya faɗa a dunkule dakta ya ƙara faɗaɗa su da kuma buɗa su wanda har yanzu muna nan dai a tafi wannan maudu'i da aka yi masa matashiya da wannan aya wato maudu'i ne mai matukar muhimmanci wanda kuma ya dace da lokaci aka kuma yi sa'a aka samu waɗanda suka gogu a karatun aka danka al'amarin a hannunsu shi mun sha karatu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkai mai ta'alikinmu na gaba shine injiniya a sheikh aliyu balarabe albarkawa wance zariya gaba ɗaya ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya masa jagora ya kuma datar da mu da alkhairi ga baki ɗaya ya amfanar da mu da abin da malamanmu suke karantar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam da ya gabatar mana da karatu na farko aya ne kwara ɗaya a ƙur'ani bayanansa ya isar da duka saƙon da ya kamata Allah ya saka ma malam kabiru da alkhairi ya isar da duka saƙonnin bayanansa ya isar da duka saƙonnin da ya kamata a ce mun ɗauka a ƙur'ani irin wannan tsawaita bayanin ila a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba baya zama ya yi ta da ya faɗa sun gane kuma an sun rike sun rike kenan mu ne ɗabi'an mu sai an maimaita an bi ta can ta sako an bi ta nan an bi ta nan sannan har sai mu karɓa ya zama ya zama al'ada kuma dokta ya zo ya kara warware al'amuran
Tarwakalla a ɗan ba a ji.
na dokta ya zo ya dokta rabi Allah ya saka mishi da alkhairi ya zo ya kara warware al'amuran ba ni da wani abin da zan faɗa sai dai in sake ɗan tsuntsunta a cikin abubuwan da suka faɗa Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'akum amrun min al-amri aw al-khawfi fad'u bihi wa law rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri bihi ya'lamuhu alladhina yastanbidunahu minhum kan karshen ayan walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila ita ce wanda kuma cikin ikon Allah sai ba a kai karshen ayan ba bayanan lokaci ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا idan dai har labarai za su rika zuwa na kwanciyar hankali ko tashin hankali kowa ya ce zai zo ya shiga ciki kawai ya saba bakin shi to ko sai an bi shaidan haka Allah ya ce la tabatum shaytana illa qalila misali a cikin sunna zai yi sheka wannan da allazi tawalla kibarahu Abdullahi bin Ubay bin Salul ya hango ya zo garin madina ya ma'aisha shafin cewa ai ta yi zina ku saurara ku ganta ga ta nan shigowa da safuwa da akan rakumi lokacin da aisha ta shigo kowa ya gani ya kada kai sai da kowa kusan a madina ya ji labarin cewa aisha ta yi zina ita kadai ne bata sani ba ita kadai ne bata sani ba kowa ya kauce mata ta yi zina ta yi zina sai da kuma misfahin ta je wurin ta da ta fahimci wannan yar yarinyan bata gane abin da ake tattaunawa a gari ba an ce ta je ta yi zina sai ta yi bari a gaban ta ta ce da za ta suguna sai ta la'anci ɗanta misfahin ta aisha ta ce lafiya kike tsinyin ɗanki ta ce baki ji abin da ya ce bane ta ce me ya ce kuma ba da shi aka je aka yi miki sharri ba ta ce wani sharri aka ce ke baki ji an yi zina sai hankalin ta ya dubu ya tashi lokacin da ta zaba da ta je wurin baban da ta magana sai ta ga baban ya sani mamun ma ta sani kowa ya san kai saboda labari ya zo an yaɗa shi a karkashin wannan irin yaɗa wannan magana ka kalla irin kashedin da Allah ya rika ma sahabbai a cikin Qur'ani ittalakawna hu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah ya'lam kun ɗauke shi magana ne mai sauƙi ba ku san ne girma ba ne a wurin Allah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم بعد رحمة الله da falalan sa musamman da yin wannan labari ba kai shi ga wanda suka dace ba kowa yayi ta waka shi da azaba mai radadi ya sani dake baki a lokacin da labari ya zo har sai mutum ya tantance al'amari ne mai muhimmanci sannan shehi a cikin al'amari shi ma wani abu ne mai muhimmanci Allah ya hana mu mu faɗi abin da ba ka da ilimi a kai domin inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana an ka dai saurari waɗanda ya kamata su yi da amma ba sai ka ce komai a cikin abin da ya shafi ka tsaya ka saurari menene zai gudana an ba da misali da wara a cikin abin da ya shafi irin musabbiduna kai ne ba kana ciwon haƙori haƙori ya dame ka kana zuwa asibiti sai ya shafi me zo da kai kace ciwon hakori ne sai ce ga lista ko kashin ke kawai kaga za a zo na lafiya kai kanka kafin cewa a wani irin likita ko ka kuma ciwon hakori da kuma zaka je wurin shi da sai ta baka maganin ciwon hakori sai al'amarin sai ya lalace matukan ba a dangana al'amari zuwa ga musamman ba ce musamman ba ce an dinga hayaniya kenan kuma halin da al'ummar mu take ciki kenan haka ne mu al'ummar mu kamar ba al'umma ba ce domin babu wani shugaba da kowane fage suke an same shi matsalan kaza ya zo to ku ne kungiyar ne kuka yi istinbadi a ciki wannan matsalan ɗinki ne keloli ne kuka yi istinbadi a ciki matsalan mota ne kanikanci ku ne kuka yi istinbadi a ciki matsalar lafiya ne wasu ƙungiya ne suke wakiltar musulmai da za su zauna a kuke su yi istinbadi su isar da sakon da ya auku sai ya zama kawai ana yaɗa ta ake koyo lokacin corona dare ɗaya ka ce ai wanda ya wanka da gishiri ya sha gishiri shi kenan zai warke ma corona tsakiyar dare saboda shi ɗan ya iya yaɗa bayani aka tashi kasan baki ɗaya za ka ce aka yi ta wanka da gishiri ana shan gishiri wasu daga nan suka mutu duk saboda ba a saurari bayani daga inda ya kamata a saurare ta mutane sun sha bamban mataki mataki ne al'umma sai sai makanta adalci ta rika hangen mutane a matakansu wazo sallallahu alaihi wasallam saboda ya nuna mana cewa mutane ba iri ɗaya bane sai ya ce annasu ma'adin kamar adinin zahabi wal fidda yace su fa mutane da kake ganin su ma'adini ne kamar ma'adinin zinari da azurfa wani kiman shi kamar zinari wani kiman shi kamar azurba wani kiman shi kamar ganwai wani kiman shi kamar kwal wani kiman shi kamar galma wani kiman shi kamar kalbi wani kiman shi kaza kuma duka waɗannan abubuwan da na faɗa ko da za ku ji wani bai da daraja wani ya fi wani daraja a wani wuri ne wani ya fi daraja domin an ce ka je ka dafa zinari ka girki da shi ai ba zai yi ba lokacin da ka zo girki lokacin kwal kake nema ko gangwaye saboda haka lokacin gangwaye a bar ma gangwaye fagen shi a cikin waɗannan abubuwan makaskanta ne ke tabi ko duk inda ka ɗauko zinari ka ce saboda tana daraja bar mu kunna mata wuta a yin girki da ita ba za ta biya bukata ba lokacin bukatan zinari a neman zinari ya yi hidiman shi wasu sun haka ya kai gaya wurin nuna mana bambanci da tazara da ke tsakanin mutane kuma yake nuna cewa kowa yana da nashi amfani sai dai lokacin amfanin ne dai din da kaje ka shuka masara a gona sai ka ɗibo taki ka lokaci a yi zinari kace shi na kai taki da shi saboda gata a masara ya masarar za ta kasance saboda ba fagen amfani da zinari bane a lokacin annasu ma'adin kama adinin zahabi wal fidda haka kuma wannan ina misali akan sinadarai ne to haka mun sassa ne sifanta mutane wani cin yayi da baiwarsa wani cin yayi da baiwarsa wani cin yayi da baiwarsa abinda zaka shekara baka iya yi wani ne zo kwana daya saboda fagen baiwarsa ne sai ya kankan shaka kiman da ilimi da kowane fage na ilimi a lokacin da kiman take da bukata a gaban shi ke raye kowane al'umma a cikin duk lokacin da aka ba da takobi ga wata an ji yakin mota an kashe abdullahi bin rawa an kashe jafar amma khalid bin walid duk da sabon musulunta ne ba su ce kai wannan sabon musulunta ne dan ne za a baka takobi amma yana daukan takobi ya dau yana daukan tuta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan kasan saifullahi bin mas'ud ya dauki tuta yanzu Allah zai buɗe a hannunsa ba ce kai sabon musulunta bane saboda ma'adinin ba ba a cikin musulmai bane ba haka ga shi yasa masu sun ce khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faqa zababbun ku ko da a cikin maguzanci mun fa sun musulmi da kuma sune zababbu idan sun fahimci addini sannan ya kara al'awabu junubu mujallala mafi yawancin al'amara idan ya zo waɗannan malam ya ambaci dalilai da zai sa amurkawa su ambaci su yaƙe mu ko kuma kasashen abokan gaba su yaƙe mu kai tsaye wannan su ne asalin dalilan baki ɗaya na ƙarshe da zan kara a ciki shi ne kwanan nan aka samu wasu musulmai suka yi cikin sojoji ce aka ce sun nemi su yi juyin mulki a Najeriya. A al'adan Afirka da muke ne duk kasan da ta juyin mulki tana kaurace ma Amerika ne ta koma rashi in ba haka ba Amerika za ta kawo masa farmaki. Duk sojin da ya juyin mulki ya yaƙi demokradiyya, demokradiyya Amerika ne saboda haka in yana neman mafita sai sauri ya koma rasha sai rasha ta bashi kariya to sai ga kwanan nan musulmai wasu wanda aka kirga aka ci za su yi mulki sai ya zama Allah bai sa sun yi nasara ba da sun yi nasara da Amerika ta yi dozin Najeriya baki daya to idan kana sauwa-sauwa a baya dangane da al'amarin Najeriya yanzu dole ka nemo dalilin da zai sa ka zo kusa ka rika monitoring da abin da zai kai komo a cikin Najeriya a daidai lokacin da kana fama da talauci na rare art materials wanda kana zuwa nan mangi a nan mangi sinadari ne da tuba su da shi baki ya sai a china china ta ce ba zan sake fitar ba zan sake ba kuma sinadarin ba amma wallahi kana zuwa mangi nan shi ne gari na kusa ko to ana akwai shi a cikin gari ana ana ɗiba banda mangi ka je can dutsen abba ka je can duk na san suna ana ana ana harkar in ka wuce zan faɗa duk na gani ne ba ina ba da labari kai hannun aba mun ta kewaye mu wannan sinadari kuma kana dubawa za ga Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe da aka tabbatar da shi da to kiri kiri yanzu dole nan za su dawo su rika jiwa wannan sinadari suna ce wasu kuma suna so su yi mulki su hana su a ba zai yi ba saboda haka za su yi ta neman dalilan da zai sa su zo mana domin su zo su ga sun kawo mana kan su domin su saki waɗannan sinadaran da bai wanda Allah madaukakin sarki ya mana ko sun China da basu goyi baya ba aikin tunan sun ga ana ta kashe kashe amma basu buɗe baki sun ce mana a a ne ga Najeriya ga yanda za a yi maganin yan ta'adda ga yanda za a yi maganin kidnappers da sauran su saboda kuma suna ci riba a cikin duk kafirai shi kafiri kafiri ne duk inda yake yanda za ka ce wani ya fi wani sauki ba ta zo ra'ayin shi ne amma su ma suna can suna ta ɗiban sinadarin nan wannan babu ko kokon da ko jiya da na je na ga wani mai harkar ya ce mai wani ɗan china zai zo ya sai sinadarin a wurin shi sun zo suna ta ɗiba ne hankalin sa a kwance to yanzu america za ta zo na haka ba za su goyi bayan america ta zo ba da zan shiga cikin al'amarin da muke ci ita ce dalili na biyar wanda zai sa america su yi gaggawa su ce za su zo mana na yi halin a ƙarshe wato idan al'amari ya zo mana irin wannan mu dai Allah mana wajen sarki ya sa al'umma ne in banda yunwa Allah ya ba mu zaman lafiya in dai zaman lafiya ne yadda kake jin ana yin abun nan daga 19 2019 da 2020 21 2023 a duk shekara a America wannan ya harba wannan wannan ya yaro ya je aji da bindiga ya harbe mata ta kashe mijinta miji ya kashe matan shi a duk shekara ana rikodin wurin cases dubu arba'in da uku su suka fi da mutane dubu arba'in da uku ake kashewa a duk shekara wanda ba ta kai na najeriya ba wani sanar da kuma su suka fitar da rikodin duk shekara sai an kashe mutane dubu arba'in da uku a kawai wannan hajjin da za a 23 ban san 24 ba ko kuma 2025 tashin hankali ake yi a wurare daban-daban mu Allah ya ba mu zaman lafiya abin da zai faɗa mu nuna maka Allah ya ba mu zaman lafiya da za a ce yanzu a yanki ko ya je ɗauko makamin shi ko wuka ma na yanka akuya kada ya kace kowa ya je ya ɗauko za ka ga abun kunya kai sanda mai kyau da za a bi ya faɗa za ka ga abun kunya duk za a zaga ina naka ina naka ina naka babu kawai wannan kuma abin da ya haifar mana da shi zaman lafiya to ba mu saba da yaƙi ba ba mu iya ba tun da muka taso ba mu ganta ba mu baki sai dai kuma mun san cewa Qur'ani ya karanta da mu cewa wata rana za a jarrabe mu asiban nas ay yutrabu ay yaqulu amanna wa la yattaquna wa la yafatanna alladhina min qablihim falyaalamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah sai ya jarrabe mu ya gane masu imanin gaskiya da masu imanin ƙarya kamar yadda aka jarrabe sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin su sai dai yayi ta ba su hakuri yayi ta ba su hakuri yace al'umman da suka zo bayan ko na ana yanka shi da zarto daga sama har kasa amma bai fara jini sama to na ɗaya mai tattali na hakuri idan irin wannan fitinin ya zo mana na ɗaya mai tattali na hakuri na biyu kowane mutum a cikinmu yana da mujal guda uku ne da yake yi yake gudanar da rayuwarsa akwai majali na tafiri akwai majali na ihtimali wani lokaci kasa akwai majali na kudura majali na ihtimam shine abin da ya dame ka yanzu za ka hau Najeriya farmaci ya zaɓi kenan yanzu ka zaɓi abu kaza yanzu kaza ya dame yanzu kiristoci suna ta musulunta suna ta maguzantar da mutane yanzu kaza su waɗannan duk abu ne wanda ya shafi musulmi kuma ya kamata ya dame shi kuma shine majalis da ake kimanin ka abin da ya kamata ya dame ka zuciya amma ba za ka iya komai ba a fagen ba za ka iya komai ba a fagen amma akwai majalin da za ka iya shine majalin na tamfiri akwai abubuwan da za ka iya a ciki to duk abin da ya zo maka sai ka kallon menene za ka iya menene ba za ka iya ba wannan tarbiyya ne na Qur'ani tarbiyya ne da Allah ya tabbata manzon sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ce wa kullu hakum ya rabbi kuma sha wa dubli kuma sha fa yakun ka fada gaskiya kai dai annaka fada inna ma alayka albalagh kai dai ka fada wanda ya ga dama ya imani wanda baka da iko majani ne na iya imani amma baka da tafsiri a kai abin da kake iyawa ya manzon Allah kai dai ka fada in ka fada sauran ba naka bane ka bar mu Allah haka Allah ya ce wancan manzo sallallahu alaihi wa sallama a matakai mabambanta yana tasbiya yana bashi hakuri yana kwantar masa da hankali sai dai ai masa busharan kawai cewa addinin za ta kai wani wuri amma dai shi dai ya mai da hankali a cikin square na na na na influence shi ya mai da hankali a cikin abin da za iya to mu a cikin wannan wani abu ne za mu iya wani al'amari mai ban sha'awa shine duk lokacin da mutum ya nutsu a cikin abin da zai iya to abin da zai iya nan ta dinga karuwa kenan tana ƙara girma ta dinga girma kenan tana girma wani lokaci har sai ta shanye majal na na ikimanin sa amma ka koma ko a gidanka ne al'amarin da ya shafi gida kai ta complain ba tare da ka yi wani abin da za ka iya ba to ka gama mutum mu a wannan babin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta kan ya ce mana la tatamannu lika al'adu wa sallallahu alaihi kada ku taɓa burin kamar wani abokin da ta roƙon Allah Allah ya ba ku zaman lafiya. Abu a cikin wani ne ba zai iya addu'a ba. Addu'a abu ne wannan mujahidi ne na tambayi na kudin. Saboda haka kowa cikin mu abin da yake wajibi kada mu ɗauke shi da wasa domin mun san Allah ya yi alƙawarin jarraba mu ta hanyoyi da to Allah kada ya kawo mana jarrabawa ta wannan barin. Barin da yake karya zuciya ya rubuta zuciya mutum ya rasa inda zai saka shi. Mun ga abin da yake faruwa a Falasɗin. har su suna da bawaki ma mu a Najeriya ba mu san ta inda za mu zama ba don mu ba mu da wani tsakani da Allah na ka je zamfara daga mutanen da ke fitowa ko sokoto a bakin titi ba ka gani a social media ana yawan nuna su duniya ta san haka na ba ba mu da bawaki mu yada duniya ta sani an kashe an yi kaza an yi kaza duk shiru kake ji babu wani sai in ka je ne za ka gani za ka wuce ba ka ga mutane a bakin hanya sun zama marowata sai wanda ya je ne kada yake sani gidan rediyo Najeriya da Kaduna ba sa kada ba sa tabbata kansu ko misalin da rakin ba za ka yi wani ya fara siyan baka tabbacin sun dan wani wannan misali wani queen ya kan ko wani ina ga ta rediyo baka tabbacin sun ba da wannan labarin an danne ta kaman ba ta aukuwa a bayan kasa an rufe ana kashe mutane ana jillar da mutane amma an rufe ta baki to yana cikin mu abin da za mu iya shi ne mai da hankali cikin addu'a kuma za mu iya addu'a sannan mu koya ma kanmu hakuri domin in abokin gaban ya zo ba kuma ka ce za ka miƙa wuya bane ko ne ake so ayi domin kafirci kawai suke so ayi to Allah ya ce idan kuma kun haɗu da su so ku tabbata kuma za ka iya tabbata akan yaki da su baka tabbata akan imanin ka ai tattalin imani sosan da sai domin wannan fitinan nashi fitina ɗaya ne daga cikin fitintunan da ke fuskanto al'umman mu a yanzu idan Isra'ila ta gama da Falastinawa ta gama da Lebanon to haka kuma za ta ci gaba da shi su agent ne na shaidan hannaye ne na shaidan da kafafuwan makamansu na shaidan ne in shaidan yana da cikin da zai yi hada abota ma Allah ya samu mabiya to sai ya yi kuma ba shi da waɗanda ya kasa a gaba yanzu kamar Isra'ila da karfin to inda shi ba zai fito ya faɗa da kai ba ba shi da wannan karfin yana da rauni saboda da kashi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ruka da kai kira sallah sai ya ruka amma su wannan baya musu sai samu wakilansa a cikin mutane da karfin tuwo su zo su tursasa su sa mutane su ta kafirci wanda irin wannan kafirci ne dajjal zai zo ya tuma mutane a ƙarshen duniya tattalin imani shi ne mafi girma guziri tun daga farkon al'amari har zuwa ƙarshen al'amari wata zan wani fa inna khairar zani ta kawa ta kone ya wuce da zaga Allah mun tafi yauna shi shugaban ƙasar Amurka da barazanar da yake yi wani lokaci malam ya ambata malam ya maimaita so da yawa al'amari zai zai zai zo na sharri sai Allah ya mai da shi alkhairi a shekarar shi na farko da ya zo mulkin Amerika da an ce dan ta'adda a duniya musulmi ne tun bush aka yi ta fama da an ce dan ta'adda musulmi ne musulmi ne haka aka zo clinton da an ce dan ta'adda kawai ana nufin musulmi ne dan ta'adda shine fundamentalist shine terrorist shine extremist shine fanatic duk waɗannan sunayen musulmi ne kawai tsallan musulmi duk an samu wani abu sai an manna ma musulmi sai a ce wannan sunan shi amma ba a daina kiran musulmi a terrorist ba America har sai tasiri Trump ya zo a ruwan shi na farko lokacin da ya zo na farko sai ya dage sai ya cutar da musulmi baki daya sai ya yi fitar da musulmai daga ƙasa wannan dalilin umarci na aka yi ta zanga-zanga yanki-yanki ana ba musulunci kariya mayo-mayo kuwa zai ce shi ma musulmi ne har rani amma shi ba za a cutar da musulmi ba musulmi zai je airport zai yi sallah sai a kewaye shi a bashi kariya ya sallan shi tashi ba a taba haka a america aka ba musulmi kariya sosan gaske har aka karyata cewa musulmi dan ta'adda wannan da'awan da ya yi na cewa ya cutar da musulunci sai ya sa duk 'yan amerika suka tashi ba su yadda ba suka ba musuluncin kariya sai ta zama addini a sa an taka hushe a nuhu khairun lakum to wannan ma ba mu cira ran cewa ya zama mana alkhairin ba domin na san dai na je bakin titin can na tsaya da na ga motoci na ta wucewa motocin yaki suna ta zuwa suna ta zuwa kasashe an yi irin zamfara katsina kaza ana zuwa ana yin abin da dama za a yi an ki sai ga barazanar shi ya sa kowa ya farka shugaban kasa ya kike shi kai za ta shigo da kujerar shi wallahi za iya ba wani ba za iya ba dama Allah ne mai iko amma dai kudurin da za a ɗauka a ce ta isa ta yi to wannan a ɗabi'a Allah madaukakin sarki ya bada wannan kudurin amma dai an ki amma yanzu da yi magana sai ga shi ana kaucewa da maka ka tsaya bakin kici ne za ga manya-manyan jirage ai motoci da kayan yaki suna tafiya inda ake rikici muna fatan wannan barazanar nashi a ƙarshen al'amari da zaman mana alkhairi da samun mana da zaman lafiya tare da wannan bikinan na karewa wata bikin ce kuma za ta biyo bayan ta haka al'amarin zai ta zama hasi ranar tashin alkiyama ya yi babu wani tattali sai tattalin imani da kuma kyautata alaƙa da zamu yi tsakaninmu da mahaliccinmu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya daidaita mana al'amarinmu ya sanya mana albarka a rayuwa da ƙasarmu da addini سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنجينا الشيخ مالم علي بياربي الله يساك على الخير الحمد لله duk irin abin da ake so a isar na sako insha Allahu sako ya isa farko dai an ja kunninmu akan kula da takhassusi kowa ya kula da abin da ya iya ya sani ya tsaya a nan in aka zo inda baka iya ba baka sani baka ja bakin ka kai shiru abu na biyu ko da ka sani din ma ba komai ne da ka sani za ka fito ka faɗe shi ka bayyana shi ko ka yaɗa shi ba ku fahimci wannan da kyau jama'a zai mana amfani a tsawon rayuwarmu abu na uku allah maɗaukakin sarki ya yi musulmi ya kuma ba su tsari na cewa duk abin da ya taso sawa'un na abin da ya shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwar zuci ne ko kuwa na firgici ne tsoro da fargaba da tashin hankali to inda za a je a sami waraka a asali shine a mayar da abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tuntubi alqur'ani a tuntubi sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma a mayar wa ulul amri ibnu taymiyyah al-harrani Allah ya ji kanshi da rahama yace ulul amri iri biyu ne kashi na farko sune malamai kashi na biyu sune shugabanni ta cikin malamai din ma karka ɗauka sai iya zalla malaman addini a kowane fanni profesa ya nuna mana cewa ulul amri su ne masana ilimin wannan fannin mu fahimci wannan da kyau sai dai su malaman addini alhamdulillahi Allah yakan azarta su da wayewa da kuma zurfafa tunani da bincike wanda duk wanda suka zauna da shi a fanninsa ya musu bayani sukan gane su fahimta kuma ta yiwu suna da harshe mai tsawo suna da uslubi na isar da sako wannan yasa idan jama'a suka ji jawabai daga malamai kusan kamar sun fi samun kwanciyar hankali da natsuwa da abin da malamai ɗin suka faɗa don haka mu daina yada jita-jita mu kuma kama masu bincike akan duk abin da ya zo mana ba kuma komai ne da muka tabbatar cewa gaskiya ne ya kamata a ce mun sake shi mun buɗe mun bayyana shi ba musan da wannan bayan wannan 'yan uwa a wannan zaman to shi kenan ina ganin za mu dakata a je a yi sallah wanda idan mun yi sallah ɗin insha Allah za mu dawo a ɗora wani kwaɗayi ne muka yi akwai babban malaminmu a sheik lawal abubakar trayom ya shigo garin nan kuma yanzu haka yana garin yawwa sai muka ce to muna da kwaɗayi na cewa idan ya gama lattan da yake yi to Allah ya zo ya same mu anan ya gaya mana kalmomin da za su amfane mu shi yasa ka ga mun ja karatun a haka to gashi dai lokacin azhar yayi zamu dakata ai sallar azhar idan kuma an idar in Allah ya yarda zamu dora muna da malamai wanda zamu sa su su ƙara sa mana albarka har zuwa isowar malan lawal din insha Allah wa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته